haƙuri da rayuwa a yi haƙuri akan rayuwa ya yi umarni da a yi haƙuri wajen biyayya gare shi kuma a yi haƙuri kada a saba masa Allah ya ce zai jarrabe ku a cikin dukiyarku zai jarrabe ku a cikin rayukanku za ku ji munanan maganganu marasa daɗi daga waɗanda aka ba wa littafi wanda suka gabace ku daga kuma kafirai mushirkai cutarwa mai yawan gaske amma wa in tasbiru in kuka yi haƙuri da waɗannan ibtila'i jarrabawa a cikin dukiya gobara asara rashin ciniki a kasuwa da rayukan ku mace-mace ka mutu ɗan uwanka ya mutu babanka ya mutu ɗanka ya mutu da kuma jin maganganu na batanci da suka ga wannan addini naka da ka yadda da shi in kuka yi haƙuri kuka ji tsoron Allah ka kiyaye wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke masu girman gaske masu muhimmanci kuna tsammanin za ku shiga aljanna irin abinda ya samu waɗanda suka gabace ku ku bai same ku ba sun gamu da damuwa da ciwo da cutarwa da rashin lafiya an girgiza su har sai da annabi a cikinsu yake cewa tare da wanda suke imani suke tare suke cewa wai yaushe ne ne za a samu nasarar Allah saboda tsabar girgiza Allah ce ala inna nasrullahi qarib taimakon Allah ga wanda ya haƙuri yana nan kusa ba a nesa yake ba jama'a duk wanda Allah ya jarrabe shi da tauyewa a cikin dukiyarsa ko asara ko raguwar dukiya haka kurin sai kaga kana ƙasa kana baya baya haka kurin Allah yana iya jarraba mutum da wannan ko kaga abin da kake samu baya isan ka a gida kuma hanyar samun ka tana ta rabuwa tana matsewa abin da kafi karfin sa a da yanzu nema yake yafi karfin ka kai haƙuri ko kuma wani abu na duniya da kake sha'awa kaga yafi karfin ka kana kallo sai dai wani ya ci ko ya sha ko ya daura ko ya makala ko ya yi amma kai ban da kai amma kar ka manta wannan ɗanɗano na duniya ladda ne faniya jin daɗi ne mai ƙari faniya mutum ya yi ƙoƙari ya samu yadda zai ji daɗi a rayuwa amma abin ya gagare shi ta hanyar da Allah ya halatta masa ya yi haƙuri duk wanda Allah ya ɗauke masa rai na ɗansa ko ubansa ko ɗan uwansa ko mahaifiya ko ‘ya'yansa ko dangi ko aboki ko malami ko ma waye aka ɗauke maka lalle mutuwa tana da raɗaɗi tana da zafi kai haƙuri duk wanda yake jin tsoron abokin gaba yana raye amma yana jin tsoron abokin gaba wanda ya san shi da wanda bai san shi ba ko a yaƙi ko ba a yaƙi ba bai da wani magani in ba haƙuri akan abin da ya same shi ba da kyakkyawan tawakkali ba ga Allah idan wanda Allah ya jarabe shi ya haƙuri ya yi aiki da abin da Ubangijinsa ya faɗa masa, to hakika bala'i zai zama mai sauƙi a gare shi, sannan kuma tasirin bala'in zai kauce a kansa zai samu hutu daga azaba ta duniya da raɗaɗin zuciya, sannan zai samu rabo a lahira da kyakkyawan sakamako, haƙuri abin so ne. Talaka, talaka, talakan da kwaɗayin duniya bai ɗauke hankalinsa ba, da kwalliyar duniya bata tafi da tunaninsa ba kuma bai taɓa damuwa akan abin da bai iya samu ba na jin daɗin duniya ƙararriya ya yi ta tafiya a bisa yadda alkur'ani ya karantar da shi kamar yadda ƙur'ani ya ce wa annabi wala tamuddanna aynayka ila ma matta'ana bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi kar ka sanya idanka akan abin da muka jiyar da su daɗi na kwalliya na duniya da ƙawalwalliyar duniya. Ina, Allah ya ce mun yi musu wannan ne don mu jarabe su, amma wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Ubangijin ka ya tanadar maka arziki, arzikin Ubangijin ka ce fa alheri shi ne mai dawawa. Allah ya hana mu mu ƙwallafa rai, mu kafa ido, mu sa ido akan ni'imar da Allah ya yi wa wani ta duniya, ko musulmi ko kafiri. Tunda ba a baka ba sai kai amma ka sa a ranka ka damu ka kasa bacci saboda ni'imar da Allah ya wa wani gaban ka yi ta faduwa saboda wani ya fi ka ka ci bashi don ka je ka ji daɗi da kai da matanka da iyalinka ka mutu ka bar bashi a kanta wanda za ka iya rayuwa ba da wannan bashin ba ka rikito rikici a kanka don ka je ka gina katon gida a ce ka yi katon gida alhali ba ka da wannan hali ka me da kanka wai za ka rinka rayuwa ne ta wane mai albashi dubu ɗari biyar kai alhali kana ɗaukan dubu saba'in da biyar yaya za a kwatanta wannan da yawa yawan abin da yake damun mutane kake gani suna cin amana in an ba su amana ko kuma suna ciye-ciyen bashi har a tozarta su a wulakanta su akwai ɗaukan cewa ni ma zan yi rayuwa irin ta suwa ne. Ai, a garin nan nake ana sa kaya irin kaza sai na saka. Ai, wane ya hau mota kaza sai na hau. Ai, wane ma ya gina gida kaza sai na yi. Ai, wane kasuwarsa ta yi kaza ne ma sai na mutum ya je ta kwashe kwashe da halal da haram ya jefa kansa cikin kunci. Na rantse muku da Allah akwai wanda ya tara wa kansa damuwar da in ya kwanta a shimfiɗa baya iya bacci. Saboda ya tattaro kansa fitina. hula saka irin wacce Allah ya hore maka takalmi saka wacce Allah ya baka tsumma ne yadi duk tsadan sa mutuwa yake sa wanda Allah ya hore maka duk sunan sa yadi gida zauna abin da Allah ya baka haya ne ko naka kowa ma dan haya ne gaba ɗaya ba wani mai dawama dan kowa fita zai bar gida sunansa ya kwana a gidan haya sunansa ya kwana a gidansa duk sunansa kwana bai da wani bambanci mota da mai tsada da mai araha kar ka jefa kanka cikin masifar da ba za ka iya fidda kanka ba jama'a da za mu gane wannan damun huta dan karamin albashinka rike shi ka rayu da shi kar ka kuskura iyalinka ta canja maka rayuwa ta dora kana rayuwa akan abin da abokinka da ya fi ka dakal ya fi ka income ya fi ka samu ka ce sai ka yi rayuwa irin ta abokinka ku yi ta cin bashi don ku faranta wa matanku ku yi ta cin bashi don ku yi alfahari da 'ya'yanku a gaban mutane ku faɗi ku mutu bashi ‘ya'yan da ba za su iya biya muku bashin da kuka ci ba. Ka taro wa kanka rikici, baka cancanta ka yi abu ba sai ka ce sai ka yi, ka gayyato aure ba ka da halin riƙe auren. Ka kama gidan haya mai tsadan da albashinka ba zai iya biya maka ba, kasuwarka ba za ta iya biya maka ba. Wannan yake sa da yawa daga cikin mutane in an ba su amana suke cin amana saboda sun taro wa kansu bukatu da sun fi ƙarfin kansu da kansu. da za ka yadda ka rayuwar da kowa yake rayuwa ka yi haƙuri to da ka samu rayuwa mai daɗi da ka huta da hankalinka ya kwanta da annabinka dai fi kowa shi ne Allah ya fifita shi akan komai a duniyar gabaki ɗaya amma yakan ɗebi kwanaki ba a ɗora tukunya a gidansa ba haƙuri yake kurin ya sha ruwa ya ci dibino in an samu in ba samu ba a yi azumi Allah ya ce gulmata wa duniya kare gaya musu rayuwar duniya magajeriya ce gaya musu ya Muhammadu bawan Allah sallallahu alaihi wasallam bawan Allah na kwarai zuciyarsa a nitsa take ya yadda da gaddara ubangiji a cikin wannan rayuwa ya yadda ya gaji ya yadda ya wahala ya yarda bima qasama lahu abinda Allah sai ya raba masa fala yasfat bai taba yin fushi akan wai abin da ya tarar da kansa ba bai taba jin damuwa idan bai sa ya zama talaka bai taba jin damuwa idan bai sa bai mallaki kaza ba sam kawai ya yarda abinda Allah ya raba masa ne bashi kuma kowa yana cin rabansa ne kuma ya sa akwai tanadi babba ranar da za a mutu baya aikata muharrami baya zuwa ya aikata haram dan neman ya ji daɗi ko ya more da haka wannan ya sa Allah a cikin lamarinsa da haka Allah ya yi alkawarin tunda ya ji tsoronsa sai ya bashi buɗi shine fassarar wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wanda ya ji tsoron Allah Allah zai bashi mafita kuma zai azurta shi ta inda baya tsammani idan ransa ya sha'awar wani abu sai ya gaya wa ran ya ce ki haƙuri wa sabbaraha musulmin kwarai shine mai bawa ransa hakuri ba dole ne duk abin da ranka yake so sai ka samu ba wallahi da yawa malam muna da burace burace masu tarin yawa inda za a barka kai daya ka faɗi burin ka ba zai sai ya cika masallacin nan har da kai amma dole ka ga yawa ranka in tace tana son kaza yi hakuri ban da hali shiga kaza yi hakuri ban da hali ci kaza yi hakuri ban da hali mallaki kaza yi hakuri ban da hali sabbaraha wa masha umurahu ala qadri halihi bawan Allah na gode shine wanda yake gudanar da al'amuransa a bisa gurgudan halin da Allah ya bashi wala yukallifu nafsahu bid-dayn wal qarad baya kallafa wa ransa da basussuka cin bashi cin bashi duk inda ka je ana gudun ka saboda yawan cin bashin ka komai sai ka ci bashi kai ba ka hakuri kai ba za ka yi hakuri ba ka karba a can baka biya ba ka koma ka karba a can baka biya ba ka karba a can wallahi akwai wanda in an ganshi sai dai a ja labule a shago ba a so ya zo saboda bala'in cin bashi ka san hadarin bashi malam wallahi bashi malam hadari ne masifa ce ka san fitinar bashi ya rabbi ya Allah Allah ka biya mana basu kan suke kanmu annabi rahama ya ce duk wanda ya mutu da bashi akan sa bai shiga aljanna ba sai ya biya ko sai an biya masa kana da ƴaƴan da ka tanada za su biya maka bashin da ka ci su sama maka hanyar aljanna kana da ƴan uwan da ka tanada za su yi karo karo su ce me ake bin ka bashi su biya maka kana da su kai kana da wanda kake da tabbacin yau in ka faɗi ka mutu zai biya wa iyalinka haya na shekara ɗaya shekara biyu kana da wanda ka tanada zai ci gaba da biya wa ‘ya'yanka kuɗin makaranta har abada idan ka je ka tattaro wa kanka bashi ba zai biya maka in ka faɗi ka mutu kana da masallacin da za a yi karo-karo a ce jama'a wani ya ci bashi ya mutu mu biya masa kana da wannan masallacin kana da wannan al'umma kana da wannan yan uwa kai da kake rayuwa cikin gurba rayuwar kowa ta kansa yake dan uwanka yana gudun ka yana gudun ƴaƴanka mai halin da yake dan uwanka ne yana gudar ka ya zaka taro kanka rikici ya zaka taro kanka masifa in ma ka tara dukiyar fa ba ka da ɗa mai imanin da zai ce bari in biya wa ubana bashi kafin a biya bashi kafin a biya gado ba ka da wannan yaron wallahi da yawa yau cikin yaya abinda suka tsana bayan ubansu attajiri ya mutu a zo musu da lissafin bashin da ake bin ubansu an shiga kotu ba ɗaya ba ba biyu ba da ƴaƴan da ubansu ya ci bashi ko na kasuwa ko na mu'amala ko na zamantakewa suka ce sam ba za a biya wannan bashin ba wani yaro ya daki teburi ya ce mu ina ruwan mu ba shi yaje ya ci kayansa ba saboda jahili ne ba zuwa makaranta wallahi ba za su biya maka ba masallaci fa yau ɗanka idan ka mutu billahi azimu bakin ciki yake gina maka masallaci sadaka jariya kuma da kuɗin ka aka kada baka bar masa ballanta na gina maka islamiyya kai maza ka dauka cikin abin da Allah ya baka maza ka shuka alheri kafin ka mutu kada mutuwa kasame shi za su yi su raba wallahi ka tausaya wa kanka bawan Allah na kwarai shine idan ransa ya ya sha'awar wani abu sai ya tunatar da kansa fadin Allah inna ma al usri yusra duk kunci akwai sauki kawai ka gaya wa kanka ba yanzu ina cikin matsi ba insha Allah akwai sauki nan gaba insha Allah akwai sauki nan gaba fakiri talaka wanda yake bayi da shi wanda shaidan ya zayyana masa rayuwarsa da son zuciya ya bi annafsul ammaratu bisu ya shagaltar da kansa da kwaɗayi na abin hannun mutane da ciye-ciyen bashi da maula da roƙo da bara saboda wai ya ji daɗi a rayuwa ya yi ta roƙo akan abin da ba larura ba shaidan ya ɓata masa zuciyarsa bil wasawisi darra da waswasi mai cutarwa da burace-burace na ƙarya al'amanil kariba da mafarkai mafarkai waɗanda ba za su taɓa yiwuwa ba daga ƙarshe wanda yake cikin waɗannan ɗabi'a shine sai kaga Allah ya darbe shi da ciwon hasada me yasa wani zai samu kaza ni ban samu ba ya nesanta kansa da hakuri da rayuwa akan halin da Allah ya ɗora shi ya ƙi yadda da yardar Ubangiji tabaraka wa ta'ala bai damu ba duk hanyar da zai nemi kuɗi wallahi sai ya nemo wannan kuɗi din bil wasailil muharrama dan ya samu ɗanɗano al muharrama ɗanɗano na haram wanda ɗanɗanon nan ba zai wadatar da shi da komai ba kuma ba zai taɓa magance masa talaucinsa ba wannan fakiri wannan talaka to yana cikin ashqa khalqillah mafi shakiyanci mafi shakawa mafi tamewa jikin halittar Allah تبارك وتعالى شيني أكي تيوا خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين yan uwa mawadaci shi ma yana buƙatar ya haƙuri akan kuɗin da da kuma wadatar da ubangiji ya bashi dan Allah ya ɗora masa wasu nauyuka da wajibabbun abubuwa wanda gaskiya ba kowace rai ne take iya jurewa wannan nauyi ba kamar ba da zakka da ciyar da na kusa da wanda yake ɗaukan nauyinsu da kuma taimakawa wanda yake cikin bukata duk wanda yake da dukiya ke da hali dole sai ya ba da zakka dole sai ya ɗauki nauyin iyalinsa da danginsa da ighasatu malhuf duk wanda ya zo yana cikin wani yanayi na bukata shari'a fata ce tunda kana da shi ɗauki ka ba shi iya daidai gwargwado to wannan bayarwan na zakka da na ciyar da iyali da na ɗaukan nauyin wani na kusa da kai da dangi shi kansa sai kai haƙuri ka sani bayyana bala'i da ya same ka ko na rashin lafiya ko na talauci ko wani abu ko dai wannan bala'in ya zamanto Allah ne ya jarabe ka da shi ka zo kana ta yadawa kana ta faɗa kamar yadda annabi ayyuba ya ce an nema samiyar durku da ya zo bai yi kace-kace ya faɗi abin da ya dame shi kaza kaza kaza kaza ya ta korafi ba kawai cewa ya Allah hakika cuta ta same ni ina cikin matsi ina cikin cutuwa yace kawai wa anta arhamur rahim ya shafa aishi kai ne mai tausayi kai ne kafi kowa tausayi bai ce Allah ka jarabe ni da ciwo Allah ka jarabe ni da kaza Allah gashi ma bana iya kaza bai biye ta gaya wa mutane yana cewa kaza kaza kaga wannan fa Allah ne ya dora masa shine wato wato albalwa min Allah bala'i daga Allah to haka ake so kullum ka zama mai miƙa lamarinka ga Allah kuma ka yi wa Allah ladabi lokacin roƙonsa ya yaye maka ibtila'i da bala'i kamar yadda annabi yaqub ya ce inna ma ashku wa bas inna ma ashku bassi wa huzni ila Allah ya kai wa Allah kukan damuwarsa da bacin ransa yace ila Allah kaga annabi ayyuba izuwa ga waye kai kara ila Allah ba izuwa ga mutane ba kaga annabi yaqub izuwa ga waye kai kara ila Allah wa anta arhamur rahimin wa huzni ila Allah wannan dan mutum yayi haka bai nuna bai yi hakuri ba kenan ya halatta wanda yake cikin damuwa ya kai wa Allah kukan cewa Allah ka dora mini ka yaye mini abinda ake gudu wanda zai dauki bala'in da ya dame shi ya je ta kokawa ga mutane kamar babu Allah da zai taimake shi akwai kuma wanda yake lirailillahi ne wani abu ne na duniya ya same shi wata cuta ta same shi shi ma babu laifi dan ya gaya wa Allah ya taimake shi la yunafi sabr ma dama da ya yadda da abin da Allah din ya kaddara masa akwai abin da zai same ka kai ne sababi kai ne dalilin samu abin wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer Allah ya da abin da yake samu ku na musiba hannunku ne da ya aikata dan ma Allah yana yi muku hakuri to amma duk wanda yake mai raki yake kai kukansa yana kai raki zuwa ga wani Allah kamar yana ga Allah bai masa daidai ba kamar ya gana ga Allah ya tauye shi kamar yana ga dan me yasa shi za a dora masa wannan abu irin wannan akwai hadari kwarai da gaske wallahi sai Allah ya tambaye shi dangane da shakawarsa ranar tashi alkiyama yana amfani da wasu ibarori kalmomi da suke nuna cewa Allah ya cutar da shi ko Allah ya masa ba daidai ba kuma yazo yana kai karan zuwa ga wanda baya magani wani yace wai idan shakauta ila ibn adama innama tashkur rahima ila alladhi la yarhamu idan ka zo ka kai kararka zuwa ga ibn adam duk wanda ya kai ƙara ya kai kuka zuwa ga ɗan adam to kana kai ƙaran Allah ne zuwa ga wanda baya tausayi dan Allah shine mai tausayi dan adam yana tausayi ne yana da tausayi yana da shagon tausayi yana da kantin tausayi da haka idan ka kai ga wani Allah to kamar kana nuna Allah bai maka bone yayi maka shi yasa da yawa yau mutane zaka ga suna jin daɗi in sun kai kuka mutum ya zo ya tabbatar abubuwan da suke damunsa wa mutane ya faɗa a can ya faɗa a can saura kaɗan ya buɗe baki ya faɗi mummunan zance ga Allah wallahi Allah yana kallon kuma Allah bai zai barka ba wani ya ce taladdu lahu shakwa wa illam yajid biha salaha yana jin ɗanɗanon ya rinka kai kukan damuwarsa da larurar ke damunsa bai da haƙuri ko da bai zai samu gyara ba kamar yadda ka san wanda yake da ƙazuwa in yayi susa yake jin daɗi shine kama yaltaddu bil haqqi ajrabu da haka jahili shine ke kai Allah ƙara ga wani Allah tabaraka wa ta'ala wani yana cewa yamna'uni shakwaya lin nasi annani abin da yake ana ni in kai kuka na zuwa ga mutane ni kawai annani alil cewa ni ba da lafiya ina da laruri wa man ashku ilaihi alilu to wanda ma zan kai masa kukan akan da, da larura ta to shi ma alilu ne mai rauni ne ka kai masa ƙara zai yi maka magani wallahi dan adam ba zai magane maka ce maka larurar ka ba wani yace wani lokacin ma in nayi tunani sai in ga to wai ni in buɗe baki in ta cewa ammun ammun ammun ammun kaza din yace wa yamna'uni shakawaya lillahi har zuwa ga Allah ma sai naga cewa a'a innahu alimun bima ashkuhu qabla aqulu ai Allah shi ya ma san abin da zan kai masa kuka ya mini kafin ma na faɗa din kawai in nayi in nayi addu'a na roki Allah salaha na roki Allah lafiya na roki Allah kwanciyar hankali wannan duka na san Allah zai mun magani a dunkule Allah ya ce ku yi hakuri ya ku mutane rayuwa sai da hakuri ayoyi da yawa Allah ya kwadaitar akan a yi haƙuri, wasbiru ku yi haƙuri inna Allah ma sabiri. Allah ya ce yana tare da ku masu haƙuri. Wurare da yawa Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ambaci haƙuri shi yasa Imam Ahmad Allah ya masa rama yake cewa babu abinda Allah ya girmama shi a cikin Alƙur'ani irin irin yadda Allah ya girmama haƙuri. Ibn Taymiya ma yayi magana ya ce kai Allah ya girmama haƙuri. Da ya lissafa ya ce a cikin Alƙur'ani aya ta fi casa'in wanda Allah ya magana akan a yi haƙuri. Allah wani, wani gurin Allah ya ninnin kala da masu haƙuri. Duk wanda ya haƙuri zai samu ninkin lada. Wanda ya haƙuri ya jure ya gaskata Allah yana cikin masu tsoron Allah. Wanda ya yi haƙuri Allah zai masa sakayya ba tare da lissafi ba. Inna ma yi wafa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Allah tabaraka wa ta'ala ya yi magana ga wasu bayin Allah da suka yi fada ga wasu da suke kai kuka wailakum sababullahi khairul liman amana wa amila saliha wa la yulqaha illa as-sabirun ɗan uwana hakuri kala kala ne guda uku hakuri akan yi wa Allah da'a ta yaya ta hanyar kiyaye dokar Allah dauman wa abada kulawa da dokokin Allah da yin ikhlasi da hakuri wajen biyayya ga iyaye shi ma haƙuri ne akan da'a ka haƙuri ka bi babanka ko da bai da daɗin sha'ani kai haƙuri ka bi mahaifiyarka ko da tana da wahalar sha'ani matukar kuna raye tare da su ka daina daga musu sauti ka daina yi musu tsawa ka daina tozarta su ka daina wulakanta su duk wanda yayi wa iyayensa tsawa ba zai rabauta ba duk wanda bai yi wa iyayensa biyayya ba ya halaka duk wanda bai yi haƙuri akan bin iyayensa masu wato wahalar sha'ani ba to dalilin yi kin yi musu biyayya zai zama dalilin shigarsa wuta yau ku duba yadda ‘ya'ya suke saba wa iyaye, ku duba yau inda iyayen suka wayi gari ba su da iko akan ‘ya'yansu, ku duba yau an wayi gari iyaye tsoron ‘ya'yansu suke ji, ku duba yau ƙaramin yaro kana jin tsoron ka hana shi wani abu zai iya maka gasini, yau yaro zai iya ƙaurace maka a gida ɗanka ne ce sati biyu ya daina kula ka. Wani ya ce billahi azimu malam ‘ya'yana sai mu ce shekara biyu bai kira ni ko a waya. Saboda ya gama da ni, na biya kuɗin jami'a na biya kuɗin firamare na biya shi na masa duk abin da zan masa ya ɗaga ya tafi ya yi aurensa ya gina gidansa ya buɗe kasuwarsa ni yanzu ya bar ni da rauni ba ya da buƙatar taimakona kuma ni ba zan yi kuka ya taimaka mini ba don haka ya rabu da ni ya watsar da ni duk ɗan da ya wayi gari ya mallaki wani abun duniya ko ya samu dama ya watsar da iyayensa billahi al'azimu bai zai albarka ba duk wanda ubansa yake kuka da shi har ya mutu ya tabbatar sai ya yi kuka da ‘ya'yansa kafin ya mutu. Duk wanda ya tozartar da haƙƙi na iyaye bai kula da su ba, kuma duk wani abu da ka sani ana yi wa ɗan adam na jin daɗi, ubanka ya cancanta ka masa, mahaifiyarka ta cancanta ka yi mata, kana fifita matarka akan uwarka, kana fifita iyalan gidanka akan iyayenka, rigar da zai ubanka zai sa ya je sallar juma'a bai da ita. mahaifiyarka tana jin tsoron fita unguwa saboda ba ta da ‘yar atamfar kwarai da za ta saka, ga arziki ga dukiya Allah ya tara maka, ka zama inuwar giginya na nesa ka shaki, iyayenka ba sa amfanuwa da kai kayi asara ka tuba zuwa ga Allah tun wuri, kuma dukiyarka in ka tara ya kai fan taɓa sama, wallahi ba za su taɓa yin albarka ba, kuma za ka ga ƙarshen rayuwarka da nadama za ka ƙare Allah ya kiyaye, da haka ku riƙe iyaye, ku bi iyaye ku nemi samun salaha da zaman lafiya da ubangijinku wajen kyautata wa iyayenku ubanka ya mutu ya kwanta a gado bai da lafiya ana neman masa taimakon kuɗin magani alhali kana da dukiya kana da wadata ubanka yana cikin matsi yana cikin wahala iyayenka suna cikin kunci akan rayuwa kunci akan abin da za su ci za su sha kai kuma yau ga ka cikin yalwa da wadata kofar gidanka a cike kana bawa wasu inuwar giginya na nesa ka shaki na kusa da kai yana azabtuwa iyayen da suka yi sababin zuwanka duniya suna cikin bala'i suna cikin masifa suna cikin matsi baka san su suka yi naƙudarka ba baka san su suka taimake ka ba baka san su ne sababin zuwanka duniya ba zaka gane kurin ka ranar da suka mutu suka tafi suka bar maka duniyar kuma ba yanda za a ka gina musu gida su ji daɗi ballantana ka kai su umra su sha ruwan zamzam su ci dibino su maka addu'a mai kuɗi ya yi haƙuri akan nauyin da ubangiji ya ɗora masa mara lafiya ya yi haƙuri akan ciwon da Allah ya ɗora masa mai tafiya ya yi haƙuri Allah ya ce ya yi sallah ko da yana kan tafiya mujahidi wanda yake jihadi mujahid ya yi haƙuri mai ko neman ilimi ɗalibin ilimi sai ya haƙuri akan neman ilimin sa alhaji da ya je aikin haji wallahi aikin haji a cike yake da wahala malam wahala wahala akwai wahala a cikin aikin haji amma sai ka yi haƙuri wahala wajen kwana wahalar layin ban ɗaki wahalar jifa wahalar sa'ayi matsi a dawafi takura dan sanda ya daka maka tsawa wani ya take ka wani ya ture ka wani ya bangaje ka ka zo ka bi layin banɗaki da wanda ka fi ƙarfinsu, ka kwanta a hema a tanti da talakawa, wani ya ɗauki ƙafa ya lafka maka cikin dare, a tanti a mammatsi, ka yi haƙuri ibada ne Allah zai baka ladanin aljanna ke samu. Haƙurin ƙunci na tafiya da ana'i talab, haƙuri akan abokan gaba da suka sa ka a gaba, ko na nesa ko na kusa, musamman irin halin da muke ciki a ƙasar nan, ai kam lallai ya kamata mu yi haƙuri, mai juriya dan Allah ya bamu lada akan bala'in da muke ciki a lokacin da ake tijarar dan adam a lokacin da ake sayan dan adam da kuɗi a Najeriya lokacin da aka yi za a bugo waya a cinikin mutum a ce nawa za a saye shi kaza a sai da gidansa bai iya biyan kansa ba a sai da motarsa bai iya biyan kansa ba a sai da gidan makocinsa bai iya biyan kansa ba a tattaro gonaki a sayar bai iya biyan kansa ba a tattaro duk abin da ya mallaka bai iya biyan kansa ba da ƙarshe in bai iya biya ba a sa kunamar bindiga a harbe shi saboda bai da kuɗin da zai biya ya fashi kansa wani abu sai Najeriya a nan ake wannan al'amari a cinikin mutum yana da hali sai an ƙara da duk dukiyarsa gaba ɗaya ya biya kuma ya yi godiya in ya zo zai fita a lokacin da gwamnatin ka ba ta iya kwatarka gwamnatin da take mulkarka ba ta iya kwatar ka a hannun abokin gabanka. Gwamnatin da ka jefa wa ƙuri'a ba za ta iya maka maganin tsoron da yake damunka a garinka da al'ummarka da jama'arka. Wanda ka jefa masa yake jiniya yake cikin ni'ima muna'am da gidaje a ƙasashen waje da morewa da shakatawa ba zai iya magance maka abokin gabanka da yake zama da kai tsakaninka da shi bai wuce awa ɗaya ko awa biyu ba. irin wannan in tunani ya dame ka in baka yi hakuri ba sai zuciyarka ta fashe sai ka mutu dan bakin ciki mun cancanta mu yi hakuri mu nemi Allah ya yafe mana kurakuran mu kuma ya ba mu masu tausayin mu da jin kai mu hakuri akan al'ada hakuri akan umarni da kyakkyawa da hani akan mummura mummura hakuri akan faɗin gaskiya ga wanda Allah ya dora musu faɗi gaskiya kun ga gaskiyar nan da kuke gani ɗaci ne da ita wallahi tallahi wani abu in ka faɗa wallahi sai ka shi da kyar kai bacci saboda waɗanda ka zungura ba a zungura su saboda barazanar da za ta zo maka makocinka bai sani ba matarka ba ta sani ba masu faɗar gaskiya dole sai kun yi haƙuri ku faɗe ta ko mun ɗacinta ku nemi Allah ya ba ku kariya dan shine mai karewa gaskiya yau faɗin gaskiya yau akwai wahala ko baka kira sunansa ba in dai ka faɗi gaskiya zai kulla gaba da faɗa da kai ku yi haƙuri wajen taimakawa ga biyayyu ku yi adalci ku yi haƙuri ku yi adalci ku daina zalunci ya ku masu mulki masu sarauta masu iko a hannu wanda Allah ya ba ku dama ku yi haƙuri ku yi adalci don ku samu rahama al'umma ku su muku addu'a duk shugaban da ya zalunci ya mutu yana zalunci daga shi har zurri asaba wanda zai samu albarka saboda shi zalunci siyasa na so ike yi ya shafi wanda ma abin bai shafe shi ba a kiyama ne wala tazru wazratun wazra ukhra amma kana iya girba wa ƴaƴanka bala'i kamar yadda dan kwarai yake iya amfanuwa da salahar ubansa haka kuma lalataccen uba yana iya wa ɗansa tasiri a rayuwa ya illata shi zalunci bai da daɗi ko da kana ganin ka tsallake to me kake tunani ga ayyukan da zai akan da za su biyo baya ku yi haƙuri wajen tsare amana ku yi haƙuri wajen kulawa da neman yardar Allah a cikin al'amuran ku gaba ɗaya kuma ku rinƙa yi wa Allah godiya abu na biyu shine haƙuri akan sabon Allah ka ji tsoron Allah ka yi haƙuri ka ji tsoron Allah ka nemi tsammanin rahamarsa kana son abu sabo ne amma Allah ya hana ka bari kar ka yi amfani da ni'imar da ubangiji tabaraka wa ta'ala yayi maka sannan ka zo ka saba Allah tabaraka wa ta'ala wajibi ne wanda yake so ya samu rabo duniya da lahira yayi kokari ya hakuri akan saba ubangiji kada ya aikata alfasha kada ya aikata munkari wannan duniya cike take da fitintinu da damuwa amma yayin da ka tsallake saban Allah Allah zai baka kwanciyar hankali Allah zai baka ainihin wato nutsuwa wanda yayi hakuri bai rudu da rayuwar duniya ba, bai yada fasadi a bayan ƙasa ba, bai yi don ya samu wani abin da yake so na duniya mai karewa ba, wannan shine mai rabo, wanda ya haƙuri ya danne harshensa, bai rinka maganganun banza ba, baya giba, baya annamimanci, baya munafurcin zance, baya taimakon zalunci da harshensa, baya musu, yayi ta musu yana jayayya don taimakon ƙarya, baya izgilanci wa musulmi, baya ƙarya da wato don neman yardar wani Allah yana faɗan gaskiya baya ƙazafi baya jayayya don ya kwaci hakkin ɗan uwansa musulmi baya shaidar zo baya cutar da musulmi da albasha baya aikata dukkan abin da zai cutar da abokinsa ko da harshe ko da gangan jiki wannan yana cikin waɗanda suka rabauta wanda ya haƙuri akan kiyaye farjinsa baya amfani da farjinsa cikin abin da Allah ya haramta kawai ya kiyaye sai abin da Allah ya halatta masa bai yadda da zina ba bai yadda da luwadi ba bai yadda da fasikanci ba da mazanku da matanku mata ku nemi ku nisanci neman mata ƴan uwanku maza ku nisanci luwadi namiji ya nemi dan uwansa namiji almusahaqa mace ta nemi ƴar uwarta mace alliwar namiji ya nemi dan uwansa namiji mummunan zunubi ne Allah baya so fada da Allah ne fada da shari'a ne gadar da fushin Allah ne amma yau waɗannan abubuwan guda biyu da na gaya muku har kungiyoyi ne da su ake musu rijista don su yi wannan aiki saboda bala'in ɗaurewa fasadi gindi mai neman maza ya je ya kai takarda a buga masa su tamfi an yarda da ƙungiyarsa ya je ya kai ba kai suka yi masa magana a bakin titi ba ƙungiyar neman mata ya ku ƴan uwana wallahi ku kula da iyalanku bincike yau ya tabbatar mana matan da mazajensu ba sa iya gamsar da su a cikin gidaje suna da ƙungiyoyi na ‘yan uwansu mata suna neman mata. Akwai wanda Allah ya fashe musu albarka gaba ɗaya rayuwarsu sun gina ta akan sana'ar neman mata, an kama mace tana neman ‘yarta budurwa. An kama mace tana neman ‘yar kishiyarta. ta ma gaya mata cewa dan me zaki aure ki bata wa kanki lokaci ga har ka samu kuɗi wallahi tallahi ina muku rantsuwa Allahu shahidu wannan fitina tana nan cikin al'ummar mu zai iya yi wa wayi gari a gidanka ana wannan harka ta madugo da neman mata junansu i junansu baka sani ba yaya Allah zai tausaya mana yaya Allah zai ji kayin mu muna amfani da ni'ima da damar da muka samu muna keta shi maganan namiji ya nemi namiji wannan kam karkai magana ta zama sana'a ta zama rampant ta zama ba komai ba mutane sun rungumi saban Allah suna ta yi ubangiji tabaraka ta'ala ya yabi mutanen kwarai wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumina malamai suka ce duk wanda yayi wani abu ba wannan mutu abun zargi ne dan haka a nisanci wannan bala'i na neman maza bala'i na neman mata malam har fejika ne da su a Facebook da TikTok wallahi mace za ta fito ta ɗau hoton kanta ta fidda tsiraicin kanta tana maganganu na batsa kai amana ɗaukanta tana cewa a nemo mata mace mai sifar kaza kuma yar garinku kuma gwamnati ta santa an ma santa wataƙila ‘yar kaza ne ga lambar wayarta, ga shafinta, ga hotonta, ta ce a kawo mata mata, suna da ƙungiya na neman mata a gari irin na musulmi, garin masu sallah, garin annan Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Duk wanda ya biya wannan duniya za ta kai shi ta baro. Allah ya ce ku kiyaye farjojinku sannan kuma ku kiyaye duk abin da za ku yi Allah zai zarge ku ko ainihin mutane su zarge ku duk wanda ya kiyaye hankalinsa bai je ya aikata abin da yake Allah baya so ba to wannan kamar na cin mutuncin mutane ko wulakanta su manzo Allah ya masa albishir ke cewa almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi shine wanda ƴan uwansa musulmi suka kubuta daga gare shi daga harshensa da kuma ainihin hannunsa duk wanda bai mallaki wani abun duniya ba duk wanda bai mallaki ɗanɗanon duniya ba duk wanda bai mallaki abun morewar duniya ba ya yi haƙuri kada ciwon hasada ya kama shi kada ciwon kullata ya kama shi ya ba zuciyarsa haƙuri insha Allah akwai wuta akwai aljanna kuma akwai sakayya da Allah ya shirya zai yi wa masu haƙuri lallai duk wanda yake neman ɗaukaka kuma yake nema ya samu matsayi to lallai ya koma ga Allah tabaraka wa ta'ala bi husni sabri fi kulli halatin fama sabirun fi ma yarumu binadimin duk wanda ya hakuri akan abin da yake nema ba zai nadama ba na ƙarshe shine hakuri akan ƙaddarar ubangiji mutuwa ciwo asara gobara larurar rayuwa wani abu ya zai faɗo maka kawai kai hakuri imtihani ne jarrabawa ne Allah ya yi dan ya gwada ka ubangiji Allah ya ba mu hakuri Allah ya sa mu cika da imani ya sa aljanna makomar mu rabbana alayka tawakkalna wa ilayka adabna wa ilayka al-masir ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم